الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba tara ga watan rabi'in awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin da tara a wannan littafi mai albarka alwaji fi ziki sunna wal kitabul aziz shafi na ɗari biyar da talatin da biyu za mu tashi darasi na 130 daidai muna cikin kitabul fara'i littafin da yake magana akan gado mun biya ma'anar gado a luga da istilahi sannan kuma aka kawo ayoyi da suke magana akan tsoratarwa da firgici dangane da wanda wato wuce gona da yi akan magada sannan kuma ta yi magana akan abin da ake gada daga dukiyar wanda ya rasu daga nan sai muka yi magana akan asbabul irsi muka ce asbabul irsi guda uku ne asbabu mirasul wara talata kullun yusidu rabbahu alwirasa baya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'da huna lil mawarisi sabab kamar da imamu rahbi yake faɗa a cikin rahbiya sai ce ma wani abu da yanzu muka faɗi guda uku muka ce malamai suna ƙara wasu mun kawo ƙarin da suke bayarwa muka ce ai laka rizqun wannan shine formula to za mu tashi akan alwarithuna min ar-rijal magada daga cikin maza mun faɗi cewa ba rabon gado za yi a kalfar tallafi ba biya kawai za mu mu ji introduction shi ilimin rabon gado wajibi ne a neme shi ya zamto idan a cikin al'umma dole wani ya iya ba wajibi bane ga kowa amma dole wani ya iya sai dai sanin sa kuma yana da fa'ida ga kowa an fahimta da jago kaga wanda zai yi harkar abin da ya shafi alƙalanci shi ya zama madoli domin shi za a kai wa matsala na ilimin gado amma mu yanzu wato farzu kifaya ne mu san dan sama sama introduction akan sai dan mutum ya ji wato ya fara ji ana bayani cewa zai zama jahili a kansa ba yana da ido to sai ce alwari tuna min rijal magana daga cikin maza wanda suke gado cikin maza iya wannan ka san su kawai ka huta cewa da wani da wani da wani da wani za su gado a maza to ka san cewa idan mutum ya mutu ga waɗanda za su gaje shi wani da wani ba sa ciki rabansu kuma wannan wani abu ne da ban shi ba والوارثون من الرجال عشرة magada cikin maza malai yake su su goma ne an fahimta da kyau ko shine ashara wanda zai kawo mana su yanzu ɗayan bayan ɗaya kamar yadda za mu ji su a nan a ciki to sai ce al'awwal wa tsani sai ce al'ibnu ɗa ɗa yana gado ɗa ai namiji ne ko to dai kenan wa bunuhu da ɗansa jika kenan ko kun ji biyu jika namiji ɗan ɗa kenan wa in nazala ko da abin ya sauka ƙasa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan a ta tafiya gini in nazala amma ta ƙasa kun gane ma'anar aiko shi jikan ya haihu shi ma ɗan ɗan jikan ya haihu shi ta tafiya amma maza shi ne wa in nazala duk yawan za su gado kuma abin da muke magana nan shi ne ba kun san cewa kamar uba da kaka ne idan uba yana nan ya tsara kaka to shi ma wannan din ku gane cewa na farkon yana da wani da aka ta faɗa duk fa sun sauka ba da su ake ba ana magana ne in babu wannan din to akwai wani mai gunsa ko mai gunsa to za su gado shine magana da nake shine wa inna zala domin za ku ji ana ta magana akan wato ɗanɗa saboda shi jikanka na ɓangaren ɗanka na miji ko har yanzu ɗanka ne a gidanka yi amma idan mace ce ka ba wa wani zata mu kenan kawai shi kenan yar wani gida ce yanzu shi za ka ce za ka iya ba ta mai zakka idan tana cikin mabukata to mu je zuwa mun ce ba to kawai karanto da zami sai ce bi kauli ta'ala saboda Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum Allah ya ne muku wasiya dangane da ƴaƴayenku maza ko mata duka barakallahu fi a ka'ida aka zo alwaladu ana magana ne maza da mata kun fahimta da jogo ana warewa ne saboda gado a ce al'ibnu da albil amma alwalad da al'aulad maza da mata kenan in ana so a ware sai a ce albanina wal banat maza da mata saboda haka Allah ya nemi ku wajiya dan gani da ƴaƴayen ku maza da mata sai ce lil zakari mithlu hazzil unsayn kaga ya buda ma ne alwalad din azzakaru azzukuran wa ina kai kenan cewa namiji zai sami rabo biyu na mace yanzu idan mutum ya mutu sai bar hasana da husaini sai a raba dukiyar ba kowa zai zu sai a raba dukiyar gida uku kawai hada ma husaini ya dauka shi biyu a hasana ta dauka shi daya an gama lizzakari da zulu hablil husaini an sallame in ba kowa kun fahimta ko in babu kowa zai su kun ji biyu na uku da na hudu zai ce al'abu uba shine na uku a cikin maza wa abuhu da ɗansa amma mahaifinsa kai abuwar da mahaifinsa sai ce wa yana da ko da sun tsaga shine kakan kakan kakan kakan kakan kakan infinity an fahimta da kyau ko shi kuma wa ina ala ko da sun daga kaga yanzu idan aka yi mutuwa mutum ya mutu sai bar uba da da kaka kakan da shi amma uban uba kenan ko muku ta wannan yaran saboda haka yanzu waye zai yi gado uba ya tara kaka ya yi masa hajjabi za mu zo hajjibu da yadda yake magana a kai shine an ji wannan ya kun ji hudu kenan wa in alamun gane bi gauli da ala saboda fadan Allah wali abawayhi li kulli wahidin minhu masdud za a ba wa mahaifansa kowanne ɗaya daga cikin za a ba shi ɗaya bisa shida introduction ne shi ba to sai yake ne wal jaddu abu shi ma kaka uba ne a yi wani da kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli ni da annabi yake cewa ana ibn abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ayatin hazab cewa ni annabi ne ba kariya ni dan Abdul Muttalib domin kamar da muka faɗa jika ko kaka bangaren namiji bangare ne mai karfi na biyar da na shida al'aku dan uwa wa buluhu an gane ko da ɗansa wa in jaraka ko da an ɗan samu mai wato ɗan jikiri a taraki misali dan uwa shine wanda yake um um dan uwa wanda yake guda uku da aiko uwa ɗaya uba ɗaya shi kiki ke cewa ko sai ne abin sai ne ummi to kaga shi wanda babu tarafi shine wanda yake bi shi kiki ba wani abu da ya shiga tsakani amma da yake uba kun san a tsari ba ba dan bahaushe da ya zo kata abu ba wanda kuke uba ɗaya ya bi wanda kuke uwa ɗaya kima ya fi shi ƙarfi a musulunci amma yanzu an bata sai ka ga ana cewa ya ɗan uba muke ko haka ba wuce yake faɗa ce ya ɗan uba wai sai a cewa an samu ya samu asali daga annabi yusuf a ya kamata a ji tsoron allah to shine ma da yake mana to بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد zai gaje ta ne idan ba ta da ɗa shi wannan ɗan uwan sai gaji ƴar uwarsa za mu zo mu ji nan gaba zai kuma buɗewa na bakwai da na takwas al'ammu babba ɗan uwan mahaifi kowa ko kani gina al'ammu wa bunuhu da ɗansa wane mutum wa in ta ba a da kun ji ko da an samu nisantuwa ce kuma me ake nufi a nan kaga shi ma ai babba akwai wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya akwai wanda ake uba ɗaya akwai wanda ake uwa ɗaya to ko da an samu wannan bambanci ba wa in tarasa ba a ko da an samu nisa a tsakanin zai shiga li qawli ta'ala alhi qul fara'ida bi ahliha annabi yace ku tadar da gado ga wanda suka tantanta fa ma baki fa huwa li aula rajulin zakar amma abin da ya ragowa sai a bawa namiji wanda ya fi la'aula rajulin ga mutumin da ya fi kusanci amma zakarin namiji misali yanzu zan muku idan mutum ya mutu tebar tebar tebar uwa ko tebar yaya da uba da kaka kun bayyana ku da aka zo aka raba gadon da aka raba gadon gaba daya sai wani abu ya raguwa da uba da kaka a tibai ne ko lafi a tufi in kun fahimce ni to wa za a bawa waye ku kusa da jika da da uba saboda haka ya tare kaka yanzu shine aula rajul jiyab a ba dalilin sa ka zama aka samu dan ba kun fahimta da kyau ko tun da shine suna kan ya ku kusanci da shi ina kai ne to sai a ce kai ne kai ma babanka ya fi kusa da kai amma yanzu ka tare kashin ka zama shamaki tsakanin wannan jikan da kakansa domin kana nan da baya nan to shine zai zuru ya zama a makwafinsa to duk lokacin da aka zo za a yi asibiti ana duba wanda ya fi ƙarfi kamar misalin da na faɗa a can cewa kaza shakiki li abin li ummi to idan suka zamto su za su yi asibiti wa'annan yanzu wa za a bawa shakiki misali nake muku to idan uba yana nan kaka yana nan idan aka wato kuɗi ya zamto ya yi ragowa za a ba wani zai yi asibiti ya daidai gaba ɗaya uba za a ba domin ya fi kusa ga ƙannan uba ga yayyan uba ga uba yana nan sai wani abu ya ragowa ba za a ce to kai uba tun da an baka wa wani uba six ba za a ba su ba a'a shi zai kwashi li aula rajulin zakar haka annabi wanda ya fi kusanci daga in maza da ya ce maza ban da mace in mata ne ko su ɗari ne babu an fahimta in dai namijin ne yana da to za mu zo gurin mata ku ji ta yadda za su yi gado su kuma sai ce na tara azzauju sai miji li qawli ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad za ku samu rabin abin da matan ku suka bari idan mutum ya aure mata sai ta mutu to za a ba ki rabin dukiya in ba ba ta da da in ba ta da da na goma al-maula al-mu'ti kun ji magana da muka yi ta jiya ko maula shi ne ubangida da annabi yace ba a ce da la yubahu wa la yubahu wa la yuhabu ba ba da ita ce ni ne ubangidan ka yanzu na bawo wani ba a yi saboda haka sai ce to maulal mu'tik ubangida wanda yake wanda ya yanta wanda ya yanta wani idan ka yanta shi to mun bada a cikin sababancin gado akwai ne alwala to wanda ka zama ubangidansa in ya mutu zaka iya gadarsa shi za cewa maulawa da din nan tana da title ne mai karfi alwala'u liman ataka kaji ubangidan taka tana gawa wanda ya yanta shi za na Aisha annabi alaihi salatu wasalam a hadisin manajiya yace mata shi zaki rike alwala'u liman ataka hadisin da nema ko cewa babu su wannan gidan da ba bari rayin shi akan ukiya wato tara tsawon shekara tara za ka biya ai sun ce su je ta je ta su je ta je ta gaya da na Aisha cewa sun yadda ta biya kudin amma su ne waliyanta su ne iyayen gidanta sai annabi ya ce kullu jawfin laysa fi kitabillahi fa huwa batil duk yarin da baya littafin Allah rushe shi ne sunnoni uku sun tabbata akan ta ko mun ji wannan wanda kun ga da karshe ma ai mugi take aure a matsayin su na bayi tana zama yantacciya shi kenan aure lalace dama abinda na manta jiya ban faɗa ba wata kila duk da musulmi idan kamar kirista kiristoci guda biyu sai dai musulunta ba aure ya lalace ba in dai mace in dai namiji in dai mace ce ko amma in namijin da ya musulunta ba komai aure zai dora to haka nan bayi idan suna tare sai ta samu yanci ita to shi kenan tana da zafi ko ta ci gaba da zama da shi ko ta hakura sai dai idan ya yi mata kwayo ana yanta ta yi je tare da ita to waye da zafi wannan shine ban faɗa ba jiya in dai ya tare da ita to shi kenan ba aure ba ya da zafi suna nan bayan yanci kenan bayan an riga yanta ta sai mata wayo ya tare da ita a to shi kenan kuma amma an babu wannan kamar yadda malam mai muwadda ya kawo imam malik a cikin muwaddansa saboda haka in babu wannan to tana da zafi kun ga zafi kuma ta zabi me cewa ta hakura ita ba za ta zauna da shi ba to kun ji su guda goma to kun ga imamu rahabiya bari ku ji yadda ya wake cewa wal warithuna min ar-rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mutahara ali ibn huwa ibn ibn mahama nazala wal abu wal jadd lahu wa in ala والأخ من أي الجهاد كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدني إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاد والتنبيه تيتي والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء دعوة دبارة نزوني كوي كرن توبي تنجي أحد تنزلوا ذاتي ميزوا أبياتين mu ji Najeriya saboda in ka haɗa ce ka huta duka goma nan yanzu kawai za ka jero kaga yace Ali wuni yanzu muka faɗi shi da ba yace da wa bunu libni da dan da mahaba da zala kun ji wa inna zala Ji yadda suka sako wal abu wal jaddu lahu wa in ala wa ne mutum wal abu wal jaddu lahu wa in ala sai ce da wato zo ne na tsallake muku wani abu ma yace wal warithuna min ar-rijali ashara magada cikin maza su goma ne sai ce asma'uhum ma'rufatun mustahara sunayen su sanannu ne kuma shahararru to sai ce alibun wa ibn libni ma ma nazala da da dan da bi yadda suka sauka jika wal abu wal jadd lahu wa in ala da uba da kaka bi yadda suka hau sama kakan kakan kakan kakan kakan kakan up to infinity misali yanzu yanzu wal'aku min ayyul jihadi kana kun ji kun ga abin ya ƙara fito muku da wani abu da na faɗi ki ba sai ce wal'aku min ayyul jihadi kana da dan uwa ko ta wanda bangare ne ba guda uku bane shaqiqi li abin wa li ummi shine wa in jaraka kada anzala Allah bihi alqur'ana dan waka ka ta kare kada anzala Allah bihi alqur'ana ko sai ce Allah ya saukar a cikin alqur'anin sa wa lahu akhun aw ukhtun an gane ko fito da haka sai ce wa ibn al-akhi al-mudni al-mudni ilayhi bil abi sai ce amma da dan dan uwa amma dan dan uwan kuma ku kiyaye wanda yake da alaka da uba ta ba dan dan uwa namiji ba mace ba an gane ko ko kuma wanda yake dan dan uwa wanda yake shi kuma anan shaqiqi ko li abin amma banda li ummi eh eh banda da ummi an fahimta da yau ko yawa to shi ne wannan abin da na faɗa to sai wanne yau wal amu wa ibn al ammi min abihi da kuma babba da dan dan babba daga bangaren mahaifi fashkur lidil ijazi wa tambihi yace to kai godiya lidil ijazi ga abota ta kaitawa ko ya ta kaito ma amma abun in samari wa tambihi da kuma mi fadakarwa wa zawjul mu'tiq wa zawj da miji wal mu'tiq zul wala'i wane mutum da kuma wanda aka yanka wanda ya yanka wani ya zanto shi yake ubangidan takarsa shine ma abotin wala wa jumlatul zukuri ha'ula'i sai ce wannan su ne jimlar mazaje ga sunan kun ji su don zan samu ne zan so wani sati mai zuwa ji ya haddace zan tambaya in ji waye haddace wa'annan abiyatin baiti shida ne kawai an gane baiti shida ne in kan koma cikin rahabiyarsa za ka gani rahabiya muhammad to muhiddin na littafinsa da ya kawo a ciki domin ji maza to bari mu je mata su ba kai ce yawa ba guda bakwai dama magadawa ci da balilla sha bakwai ne maza goma mata bakwai to amma tambaya wayannan goma yanzu zai yi gaba ɗaya idan an mutu gaba ɗaya su ci gado ba zai yi ba yanzu misali a ce mutum ya mutu a ce da ɗansa da jikansa da babansa da kakansa da ai ba zai yi ba to yawwa kawai an kama su su ne dai magadan walwari ta fi minan nisa magada cikin mata kuwa walwari ta fi minan nisa in sawa'un su bakwai ne na ɗaya da ta biyu albinti wa bintul ibni wane mutum kun ji a mata kuma ɗaya da ƴar ɗa ba ƴar ɗa ba ƴar ɗa mace sai mutum wato yanzu yana da ɗa sai wato aka fara haifa ma jika mace ɗanka ya fara haifan ma jika mace to wannan jikar ba za ta yi gado tana cikin maga domin ƴar ɗa ce ba ƴar ɗa amma inda mace ce sai ta haifa ba za ta yi gado ba ai ba da wasa ba ku ji mata suna tuntu gida ba za ka ji ta haifu guda ba da ce wata ci gida kaga ba duk da bata san ilimin gadon ba amma ta san cewa dai in mazan nan na nan to shi kenan sai ka ji suna wajen ci gida to sai ce wa inna zala abuha ko da mahaifin nata ina zala ni shi ko me yake nufi da wannan shi ma kalma ai mun faɗa kamar me na'am kamar yaya eh kamar mahaifin nata ɗanɗani da kyau abin da muke nufi dan ba mun yi magana a kansu ba cewa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan to sai abin da ake nufi to shi ma wannan ɗan ɗan shi ne ya haifi mace yawo shi ne magana ai kalmomin kawai za ku rike na zala na zala da kuma ala shi ne kawai sai ya zamto jinkan baki ya yi ba ɗansa da ya haifa shi ya haifi mace yawwa ɗansa da ya haifa shi ya haifi mace kun gane yawwa shi jinkan da ya tashi haihuwa namiji ya haifa shi kuma jikan sai ya haifi mace to sai zanto babu magaji sai wannan ya zanto babu magaji shi jikan ya mutu ita ma babanta ya mutu kun fahimta yawwa to shi ne sai aka zo kanta amma yar ɗaci a yi tana cikin magada sai dai take da ɗan ɗa sam a yi dama min ba da aula ya'ya ne a yi ka fahimta da kyau ‘ya'yan ɗa kawai ubansa ake kallo ba su ba kawai shi ne formula ubansa ake kallo ba su ba yin ba da aula ma kenan in la iya kada ka ga dama tambaya za ka kace za su raba gada tunda yanzu mace da namiji ne kuma jikoki to wannan daban kuma kawai formular ku gane cewa uban ake kallo ba su ba inda su ake kallo me yasa ba dauki ɗaya ɗaya ba aka yadda ita babu ita wanda in kusanci ne ta fita nan yawwa ta da za ku gane har ka gado kaga yanzu ba rabon gado ake ku iyaye mutanen kawai ana samun confusion kawai mutanen ba ballantara kuma rabon ta ga alƙalai suna kokari kuma ba laifi wani sun baka cewa a je bayan sati biyu uku ba fa zama ake ba bincike ake yi na aita bincike musamman wanda ya zo ya bado da aulo a ciki ko kaza ko kaza kun fahimta ko gado da rikici wani lokacin sai sun tattun tibar ma abokan aikin cewa kaza wani wani ya riga ya yi din shekara goma da ta wuce sai ya kawo ma wannan kai ma kuma bibiyarsa duk ba akwai to sai yake a kun ga ya da yar da yusi kuma lahu wa inna zala abuha ko da ma ibn nata ya sauka jikan jikan jikan jika shi ya haife ta bikauli ta'ala yusikum Allah fi auladikum Allah yana muku wasiya dangane da ƴaƴayen maza da mata na uku da na hudu al ummu wal jadda uwa za ta yi gado wal jaddatu da kaka eh kaka mace ma ai mata ake bayani yanzu babawo ai a gidan mata muke yanzu ba a gidan maza ba da zancen cewa ma mace ai bai taso ba yawwa a gidan mata muke yanzu ba da miji ko daya duk wanda ka ji an fara yanzu mace ce har mu gaba su bakwai saboda haka al'ummuwar jaddatu uwa da kaka kaga zancen mu ce ba mace ai bai taso ba domin a gidansu muke eh ka shiga ga mutum ya shiga gidan yan dauke ce ina wata ina mace take misali ai dai yan dauri ne to haka gidan mata mata ne gidan maza maza ne ikawli ta'ala wa li abayu al-abawayhi li kulli wahidin minhum as-sulh Allah ya ce iyayensa kuma za a ba wa kowanne ɗaya daga cikin ɗaya da shida na biyar al-ukhtu yar uwa ikawli ta'ala in imrun halaka idan mutum ya mutu in ji Allah laysa lahu waladun ba shi da ɗa wala hukun amma yana da yar uwa fala hanitu matara za ta sami rabin abin da ya bari ta shida azzaujatu mata bi kauli da ala wala hunna rubu' mimma taraktum za ku samu rubu'i dangane da abin da za ku samu rubu'i dangane da abin da kuka bari ta bakwai al-maulatu al-mu'tika kun ga ko ina maula ya shiga kamar ummu salama da ta yanke wasu a ce ita maulawa ne ne mahaifiyar hasan albasari asali bai wata jayi kun bayin da da jahu yawa li kauli da ala alwala'u liman ataka bi ko ina ya dawo ubangidan taka ta wanda ya yanki ne wanda ya yanta mutum to ga bai cikin hukuma wal warithatu min an-nisa'i sab'un lam yu'li unsa ghayrahunna shar'u bintun wa bintu bini وأم مشركة وزوجة وجدة ومعتكة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت شكرا شي بيت ركن سيتي والوارثات من النساء سبع magada cikin mata kuma guda bakwai lam yu'ti unsa ghayrahunna shar'u shari'a bata ba wata mace banda wa'annan ba shari'a bata ba wata mace banda wa'annan ba bintun ya wa bintu bini da yar da wallahi ka ba hadda wai kika kawuta wa ummu wa ummul mushfiqa da uwa ne tausayi wane mutum bai wa Allah wa zawjatin wa jaddatin da mata da kaka wa mu'tika da wanda aka yanta wa ukhtu min ayyi jihadi kanat anan kuma sai ce da yar uwa ta kowanne bangare din uwa ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya duka duka wannan jihar din fa hadi iddatuhun labanat ita wannan sune adadin su da aka gina ba shikenan kun ji wannan shi ba to mun yi zuwa mala ya sallame mu sai ce ni almuttahiquna lidariqa nan ne ko wanda suka fi cancanta da abin da aka bari wanda suka fi cancanta da abin da aka bari an bar wani abu na gado zuwa suka cancanci gadon sai ce ma ne almustahi kuna ne tarka ce talata wanda suka cancanci gado su uku ne ban gane ba wannan wannan tambayar mu bace sai an gama ko yanzu akwai tambaya amma bari mu gama na ga tambayar tana da fa'ida to sai ce sai ce almustahiquna lidariqa almustahiquna lidariqa salasa lu fardin akwai wanda suke ji bangaren farilla su muka lissafa yanzu wa asabatin da wanda suke ji ta bangaren asirci saboda tsabar alaƙar su da mamaki shine asirci wa ra'imin da baki ta bangaren zumunci su zumunci ne yasa za su gado wal furuzul muqaddara fi kitabillahi ta'ala sittatu to su kuma al furuzul muqaddara wanda yake wato na farilla wanda Allah madaukakin sarki ya ya wajabta guda shida ne ababen da wato gadon da ake ci bangare shida ne annisu wa rubu'u wa sumun wa sulutani wa sulutu wa sulus shi ma malam ya wace amma to bari mu fara wace sun kuri sai ce wa alam bi anna al-insana wa anihuma fardun wa ta'sibun ala ma qusima fal fardu fi nafs al-kitab sittatun la farda fi al-irthi siwa al-baktatun sai ce nisbun wa rubu'un thumma nisbun rubu'i wa thuluthu wa thuluthu bi nafsi shar'i wa thuluthani wa huma tamamu fa habat wa kullu hafizin imamu wane mutum ka ji wai ba a fasa kullu hafizin imamu duk kuma baiti guda hudu aka yi kawo to sai ce um fanisbu fardun kamsa kunji masu cin nisbi kuma ka wato malam wato shi harkar gado yanzu yan lissafi ba za su ji daɗin wannan harkar sosai saboda yanzu abin da suke kira fraction ko da waye zai aiki sosai to sai yace fa nisbu fardu khamsa masu ci masu cin rabin gado su su biyar ne ta bangaren farilla su biyar ne katal su waye masu ci ta bangaren gado su wato masu cin rabi rabin dukiya su biyar ne katal sai yace kaga idan ka rike wannan shine da zarar an kawo ma sunayen magada kawai abin da zaka fara yi ne zaka fara daukewa ne masu cin rabi sai ka ware su gida kaza wancan kira kun guda shida da ya faɗa zu za ka hararo an ce ma rabi rubu'i sulusi sulusi sulutan sumuni tebe sulus to da ka kalli wa'annan zai kalli magana kawai wani zai ci kaza sai ka ware wani ɗan rubu'i sai ka ce kai nan ka fito da su a tebul ɗan sulusi ku yi nan duka wannan gida gidan ka yi duk wanda suke a kowane gida ka ajiye to wannan zai baka dama tunda ka ga nambobin ka sun fita 4 2 6 1 to shi zai shi za ka dauka kai da me yake cewa me yake LCM da shi za ka yi LCM ɗinka wace ce babban lamba a ciki kaza takwas ya bar mata to dai ce kawai sai ka buga abu ba ta buga da an buga sai kaga to 24 yanzu za ta baka sauki wajen fitar da wani over 8 ko over 3 kaza kaza ka huta to kaga yanzu mun gane cewa miji yana cin rabi a yaushe idan lam yakun lizawjati waladin idan matar da aka daura musu aure ba ta da da li qawli ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladin za ku samu rabi ga abin da matanku suka bari ba ta ta mutu ba ta za a daga ƙauye a turo kayan ɗakin ta abin su ba turo kan wata kawura ba wannan ba daidai bane in ba ka san ta ba yo ko kana san ta ai sai a raba muku gado sannan ai sabon lale amma yawanci za ka je a ce wai shi ke Allah sarki a ta kuka sai a ce a bi kayan ɗakin ta kan wanda ya taba sai a zo a kullan wato alaka da kanwar kuma sai a kawo ta cikin ta zauna wannan ba musulunci bane al'ada musulunci sai a raba gado tsaf duk abin da yake nata a raba ya dau rabi sauran kuma wanda za su gado ya aula ko rajulin zakarin in kuwata na nan da sauran ta jiwa na uba misali amma ba daidai bane yadda ake yi za ku ga da ana yin haka kawai tun da kanwa ta mutu ana ta jimami sai a rufa rufa sai kawai a turo kanwar yar ko kanwar ta shigo a to ai ba dama ita shari'a dan saboda zagin mutane za ka yin da ne za ka wata kila ma za ka yi ja zagin ne saboda ba su fahimci shari'a ba amma aka yi musu ga abin da shari'a take ba za su zage ka ba kwarai kuwa cewa shari'a ce wata kila bayan abin da ake so a gado idan an raba ka karba to sai ka bayar zai iya karba ya ce to na ban mata saboda kan nan gaba a zo wani ya zo daga cikin yayin da yake shi mu baban mu ko ba shi ba ai ba abin da shari'a ta ce to ka karba bayan ka karba ka bayar za a ce to ya yi dai ya karba an hannanta masa shi kuma ya bayar ƴaƴan sa ba za su zo nan gaba su zo su rika rijiwa cewa ai baban su ba ba shi gado ba ba wanda ya yi wannan magana wannan kuma shine dini Now. eh abin da malamai ke faɗa a shari'a ko shi ya biya idan ya riga ya ba da ai yanzu ka biyo babban matsaloli yanzu ka biyo waya ka ba wa matan ka ku to ta zama ta da ba idan da ba ta yi jarabi ko abin da ya sa Allah bai ga wannan ai akwai wanda har yanzu akwai wanda muka sani suna yi in ya tashi auro mace sai za ka ta tsura tsurarta ita kaɗai za a kawo komai ko cokali ba ta zuwa ne har kayan jiki na jikin da kawai shi ma ran da ta jire to za a fita da an ba da su komai da akwai akwai masu yin wannan an bayyana da kyau ko sai dai kamar yadda ya labai kwanaki ya gaya mana in an lura misali akwai wani yanayi maybe akwai garuruwan da su al'adar da haka ake yi amma abin da sai yi ba za su tsora ba kuma wanda laifi kawai za ka biya to kai za ka yi komai na ɗaki da sauransu don al'adar garin ta gina a kan cewa an samu matsala fa kayan ka ne to wannan kaga ya rage na ba za ka yi amfani da shari'ar su ka kawo mana ba amma yanzu na gamsu da cewa da matsala ta faru tsakanin miji da mata ko saurayi da budurwa alƙali zai duba yanayi ya ga wa aka zalunta na bangare aka zalunta in ya ga dama ya lissa ba a kudin zancen ka sai an biya ka wannan na fi gamsuwa da wannan i maybe ya ɗauko labarin da dama haka take wuce wa samari shida sai ce to ta zo hannu za ta gane kuran tabba an fahimta da kyau ko wannan shi ne to sai ce ta biyu albintu li qawli ta'ala ya saboda faɗin Allah wa in kana tuwa idan fala hannisku kun ga uwa ta ci rabi ya ba ta ci rabi kun ga a jere Allah yake idan ya ɗaya ka bari kawai to za ka ci rabin dukiya mutum ya mutu ya bar ya kawai tana da rabin dukiya na uku bintu libini yar ɗa ta uku yar ɗa sai yake ne li annaha taqumu maqamal binti bil ijma' kudiran ta ku don matsayin ta ɗaya da ɗaya a ijma'in malamai domin ƴar ɗaki ba ƴar ɗa ba qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace ajma'u malamai sun hada kan ala anna banil ibni cewa ƴaƴan ɗa wa banatil ibni da ƴaƴa wancan maza an gane ko ɗan ɗa namiji ko kuma ‘ya'yan ɗa namiji da kuma ‘ya'yan ɗa mata ya ƙomo na makamar bani na walbana matsayinsu ɗaya an fahimta da jogo yauwa matsayinsu ɗaya makamar bani wato matsayin maza da mata zukuruhum wa inasuhum mazansu da matan wa inasuhum ka inasihim kun ji kaga maganar da ba ku tambaya ba wa inasuhum ka inasihim matansu kamar matansu ne idza lam yakun lil mayyit waladin li sulmidan mamaki ba shi da da na tsatso in ta yana da biya da rinta ko biya kore amma tunda baya nan jikoki yanzu za a zo babbar yanku daga ba za a yayanta ba ko kuma su ɗayan tunda ai ba magana da yaya ake ba su sun mutu waɗanda suke jikokin farko tun da su babar su mace ce ga kuma kanja a ɗebi ‘ya'yansu jikoki sai su zo su ta turu su cewa an zalunce su wata kila ma har su kai ƙara ba ku da gado a yi ku ‘ya'yan ‘ya ne ko da maza ne su koyan can matan da suke ‘ya'yan ɗa duk sun mutu wata kila ana samun wannan bayanci a accident a tafi irin family din nan a yi alƙala sai ku ga duk waɗanda irin wannan matsalolin sun faru yawanci an ko irin wani disaster ya faru na gobara ko an tafi kai amarya irin yadda yake faruwa a ƙauyuka a ce jirgin ruwan duk ya limi sai ku dace wasu sun sha sai ka jikoki ne suka sha to a nan ne gadon yake zama sai ka kula in babu ma 'yan uwan sosai sai a rasa ya za a yi domin wa zai bayani muje zuwa to kun ji wannan ko akan wa muke na hudu da na biyar al-ukhti shaqiqa yar uwa da take shaqiqiya uwa ɗaya uwa ɗaya wal ukhtu li abin da yar uwa kuma wanda ake uba daya me yasa kun ji babu yar uwa uwa ɗaya ko an kore ta nan in imru na alaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun idan mutum ya mutu ba shi da da amma yana da yar uwa wacce ga ita ya faɗa kikiya ko kuma li abin bala hadisu ma tarak to tana da rabin abin da aka bari ba ni mutum mun ji wannan wal rubu fardu ithnaini wanda ke cin sai bisa hudu kuwa ta hanyar farilla su biyu ne azauji miji in kana li zawjati waladin idan matar da ta mutu tana da da to zai za a ba shi wani uba ko ne li qawli ta'ala fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna idan kuwa wato suna da yaya lahunna waladun idan ya zanto suna da da ita matar ko tana da da yalla yake fa lakum rubu'u to za a baka maimakon rabi yanzu ka koma wani uba ko dan nan ya hana ka jin dama ajibi ka kala biyu ne akwai na katangewa gaba ɗaya akwai kuma na rage farashi hajju isqatin wa hajju wa hajju hirmani wanda zaka samu mu ne in yana da dubu ɗari biyar za a baka ko ɗari biyu da hamsin shine wani uba ko dubu ɗari biyar za a baka yanzu ka koma dubu ɗari biyu da hamsin saboda ɗan yana nan to sai yake wala kuma rubu'u mimma tarakna za a ba ku ɗaya bisa hudu ne cikin abin da suka bari mata na biyu azzaujatu mata in lam yakul lizawji waladin shi ma in miji bai da da da kauli da ala za a ba ta ɗaya bisa hudu wala hunna rubu'u mimma taraktum kun ga bambanci ko shi in namiji ne ba ta da da rabi za a bai amma ita mace yanzu idan mijinta ya mutu ba shi da da sai a bata ne ɗaya bisa hudu wala hunna rubu'un min ma taraktum in lam yakul lakum waladi in ba ku da da za a ba su rubu'i ɗaya bisa hudu mun ji wannan su biyu wa sumunu fardu wahidi mai cin sumuni kuwa ai ba ja sumunin ta kaba kai kana ta kaba ne yawwa wa cin sumuni ba wahala mata ne kawai in matansa hudu ɗaya bisa takwas ɗin nan za a raba mu idan ita kadai ce ke mita takwas din nan za a bata sai wa huwa wa huwa azawjat wani wai zai ce wa huwa azawjat wai ya zauja ko yawa ita ce matar in kana li zauji waladin idan mijin yana da yana da ka bi kauli ta'ala fa in kana lakum waladun walahunna thumnu mimma taraktum idan yana da da to za a ba ku ɗaya bisa takwas ne dangane da abin da kuka bari wa thuluthani farzu arba'a masu jin biyu bisa uku kuwa a raba dukiya gida uku a ɗau kashe biyu a raba musu su kuma su hudu ne ko a ɗau kashe hudu a basu a ɗauki kashe biyu bisa uku a basu su ba tire bari ku ji su na ɗaya da na biyu ya ce albintani wa bintal ibni wane mutum an huta bintani ƴaƴa mata guda biyu idan ka mutu yanzu ka bar ƴaƴa mata biyu to za a raba dukiya gida uku ne sai a ba su biyu bisa uku ɗaya nan ba fa huwa li aula rajulin zakar shikenan in ba wani a tibai ne suka kewaye to sai a ga waye fi kusa da uba shi za a ba shi kuma ya tambayi bisa hukun araba musu wa bintan ibni binta ƴaƴa jikoki amma na ɗa guda biyu suma suma wancan abin za a musu sulutan wadda hunna suluta matar su sai ce wa in kunna da za a bauka suna ɗaya ne sai Allah ya ce in sun kasance mata ne ko sama da wakar suna ta yi sama da biyu walahun na sulusa matara za a ba su biyu bisa uku da abin da aka bari ta uku da ta hudu al'uktani shaqiqatan dan uwa shaqiqai uwa ɗaya uba ɗaya su biyu wal uktani li abin da yan uwa uba ɗaya mata amma bi kauli da ala fa in kana tatnatayni falahu matsulani imma tarak idan su biyu ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya mata to za a ba su tuwo ba siri na abin da aka bari mun ji wannan wa sirtu fardu itnaini masu cin tsaye bisa uku ko su ma su bi ta hanyar farilla su biyu ne al'ummu idan lam tuhjab kun ji uwa idan idan ba samu wanda zai mata bukula ba wanda zai tare ta uwa idan lam tuhjab li qawli ta'ala fa in lam yakul lahu waladun in da yana nan uwa ai an miki demotion in dai da yana nan wa in lam yakul lahu waladun mai da dawa wa yasahu abawahu sai iyayen da gaje shi bane ummi hisul za a ba uwa ɗaya bisa uku amma yana da daba ɗaya bisa shida ta biyu al-isnani fasa'ida mata biyu ko sama da haka min al-ikhwa daga yan uwa wal akhawat yan uwa maza da yan uwa mata ko sai li ummi amma wanda aka hada uwa kun kun ji yanzu ba wanda aka hada uwa suka fado yan da yan kenan sai yanzu ni kaurin ta'ala wa in kana rajulun yuratu kalalatan sai an zo gurin kalala ya kamata ka rike wannan gomala a gurin kalala ne kake ɗebo wanda suke da ummi duk da wani hausance zai ga cewa ai wannan bai tace dalili a ai uba gine tuki uba ai bango ne kwarai kuwa uba bango ne wannan uban da kake gani uwa za ta iya kasancewa tana nan a raye duk wanda yake zan taka ku ya taka amma idan uba yana nan duk rage kudin sa za a iya kyale idan ma ra'atu ahlul baiti wallah badalahum min an-nas al-jafa'u haka wani mawaki yake uba da kake ganin sa duk rage kudin sa kai ne dan kana ganin sa a raye ne yanzu kake ganin rashin muhimmancin sa amma in ya fadi ya mutu za ka gane kimar sa kwarai kuwa ai bango ne sai sai yace wa in kana rajulu idan mutum ya kasance yuratu kalalatan za su gaji kalala shine wanda ba uwa ba iyaye ba asulu ba furuwa kun gane su waye asulu iyaye uwa da uba furuwa kuma ba yaya sai yan uwa kawai suke kewaye ya ke cewa kalala kalala shine wanda ba asulu ba furuwa zai iya yiwa kannansa suna nan da waye da sauransu amma ba asali ba furo wasu ne daga sama za su zo tibilis ko kamar yadda ake yi yanzu ya ce ne a yi mura'afi ko mace namiji a ce kalala mace ma a ce kalala walahu akun aw ukhtun amma yana da dan uwa ko yar uwa fali kulli wahidin minhum as-sulus ko ne daga cikin za a ba shi ɗaya da shida fa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka'u fi sulus amma in sun haura haka yawa to za a ɗauki ɗaya bisa uku a raba mu lizzakari da tudu hajjal wata yin ko kuwa bidiyo daida bidiyo daida yawwa karanci ne ka ba a ba wanda karanci ka ba bidiyo daida mata haka za a ba su naira goma maza ba a ba su naira goma saboda haka wanda zai gada kanana ba zai wowa da ido sai an yi ku kusa da ta a ina da bin kusanci sai a ɗauko ku fi asir ni ummi kuma dai dai wadda a to i anan ma ba ko i abuwan i anan ma ni ummin ne kalala din ake magana ni dama su ai abin suna da karfi a wasu wurare tintin sun fito yanzu ni ummin muke magana kan mu ta kuɗa abu wanda aka hada ta bangaren uwa kawai shine maza da matan gaba ɗaya naira goma goma za a ba naira ishirin ishirin amma ni ummin li abin saboda karfin su sun fito a wasu wurare amma idan li abin din sun fado a nan kun ga rabon su zai zama ne ya sha bamban da na leomi misali ewa wasil ko asirin wasil su ba su saba su goma su da sirri su bakwai ne wani obati al'ummu ma alwaladi aw al-ikhwa a samu uwa tare da ɗa ko yaya ko yan uwa li qawli ta'ala wa yabawai li kulli wahidin minhum masirutu mimma taraka in kana lahu waladu in yana da ɗa cewa za a ba wa iyaye sai bisa shida dangane da abin da ɗa ya bari idan yana da ɗa fa illa ne kullu waladun wa warithahu abawahu in bai da ɗa sai iyaye suka gaje shi bali ummi yasiru za a ba uwa sai bisa uku fa in kana lahu ikhwatun yana da yan uwa kuwa bali ummi yasiru to shi kenan uwa sai a ba ta wani uba na biyu aljaddatu inda adamin ummi za a ɗauko kaka inda aka rasa uwa قال ابن المنذر ابن المنذر يتي أجمعوا على أن للجدة الثلثة an yi jima'i akan cewa kaka ta bangaren wa ta bangaren uwa ko ta bangaren uba eh kun yi sabani ta bangaren ta bangaren uwa annal lijaddati as-sulsa idza lam takun lil mayyit ummun kun ji gashi ya fito idan mamacin bai da uwa kaji yamji ya fita sai ce na uku alwahidu min waladil ummi zakaran kana am unza atami ɗaya daga cikin ƴaƴan uwa namiji ne ko ko mace ki kauli da alawa in kana rajul yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akun aw ukhtun falikulli wahidin minhum wasil mun biya wannan yanzu yawa na hudu bintul ibni ma binti sulbi to yar da tare da ‘yan tsatso me ake nufi da wannan ‘yar ɗa da kuma ‘yar tsatso ga shi nan bintu libni ma'a binti sulbi yarwa ya kai tsaye da kuma jika an kai so ka ce ya kai tsaye da kuma jika domin yawan waga in can wani ma a baya ya faɗa yar ɗan ɗa ya ɗa ake ce mata ko jika mun faɗa a baya ya ake ce bari ma ku ji to misalin da aka kawo قال سميت زيد بن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن ابنه عن ابنته wabnati ibni wa ukhti an tambaye Abu Musa al-Ashari dangane da ya da kuma wabnati ibni da yar da wa ukhtin da yar uwa kun ga tana da yanzu fa qala zai ce ni ibnati an-nisfu yace ibni yar za a ba ta rabi wa lil ukhti an-nisfu yar uwa ma a ba ta rabi sai yace wa ti ibn mas'udin wa ti ibn mas'udin bata yi tabi'un yace amma in baka yadda baka je gurin Abdullahi dan Mas'ud ka tambaye shi zai mun mutaba wasila ibnu Mas'ud aka tambaye dan Mas'ud wa kubira bi qauli Abi Musa ya bada labarin irin wato labarin annabi Abi Musa al-Ashari fa kale yace laqad dalaltu idan wa ma ana min al-mutali yace hakika dalaltu idan ai da na bata inda haka ne gwada na bata wa ma ana min al-mutali bana cikin wanda suke masu shiryawa aqbi bi ma fiha bima qada nabi sallallahu alaihi wasallam abun nabi aka tambaya Abdullah dan Mas'ud sai ba da labarin abinda Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa yake idan na ba da fatawa irin tasa ai na bata ba na cikin wanda suke shiryayyu yace zan yi hukunci ne irin na Annabi alaihi salatu wasallam ko gane yanzu nan dan cewa idan nayi wa Abu Musa mutaba akan wannan hukuncin da yi ai na bata ba zama mai shiryar da mutane ba sai ya hukunci irin na annabi shi annabi ba haka ya hukuncin ba sai ya ce ni ibna tin nisfu ita wato ibna yar yar za a ba ta rabi wani ibna tin ibni yar na kuma a ba ta sulu asulu takmilat as-sulusaini shine cikon wato tuwo ba siri din nan wa ma baqiya balil ukhti abin da ya ragowa kuma sai a ba yar uwa ita za ta yi atu fa dai na aba Musa muka je gura Abu Musa al-Ashari ba akbar na bi kauli ibn Mas'ud muka ga ya ga abin da dan Mas'ud ya yi fa kana bi ke la tasaluni ma da ma hadal habru fikum da biyo kan wanda ya kare mun tambaya akan gado mutukar Abdullahi dan Mas'ud babban malamin ne yana rayi kage da ake ku wato asnidul amra ila ahliha ku jingina al'amari da an zo magana gado za a je tafi kotu ne duran alƙali ya raba ma fane mai na biyar al'uktu min al'abi ma al'uktu shaƙiƙa ‘yar uwar da take ta ɓangaren mahaifi da kuma ‘yar uwa shaƙiƙiya wadda ake uba ɗaya da kuma shaƙiƙiya takmilatan litulusai ne su ne cikon tuwo ba siri ɗin nan kiyasan aladin tilibini ma abin tilbi kiyasi a kan ‘yar ɗa da kuma jika ya kai kawai yawa jika da kuma ya ta shida al'abu ma alwaladi uba tare da ɗa لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد نبقي الجد عند عدم الأب لا باو كاكا أمبا أبا قال ابن المنذر وأجمعه على أنه حكم الجد حكم الأب an yi jima'i hukuncin kaka irin na uba ne in uban baya domin an ce wa ina ala haka aka ce ko hukumul abi sai ya ce mai al'azabatu nan za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya bai mana sati mai zuwa ma zai yi ma bai cikansa na yanzu mun ƙara lokutan sai mu ji amma dai ko guda ɗaya ne sati mai zuwa daga can abu ya ci ko ba a haddace duka ba a ma'ashara ne na rijal zan so in ji wani satin sai mu ji kuma ina nisa'i in kuma an zamu wani ya haddace su duka shi kenan Allah ya dace da mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa alkobin zama ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu yi kwambunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu yi guje mata ina roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun yawa eh nan kamar wannan yayi tambaya ko na ga wata tambaya da aka yi ana magana a kan yana tambaya cewa a gabar masu cin gado cikin mata an yi maganar kaka masu cin gado cikin mata ko an yi maganar kaka sai ce to tambaya shi kaka ta bangaren uba ko ko ta bangaren uwa su ne wanda muka lissafo cewa walwari za ta minan nisa'i tabarun lam yuri unsa gairuhunna kirau bintun wa bintu wa bintu wa bintu bini wa ummun musbika sai ce wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tika to wannan danda din shine yake tambaya wace daga ciki wa zai ba mu amsa alaikum salam ala muhammad eh wa al'ummu shike da amsa wa hiya min jihatil ummi saboda an hada ta da uwa uwa ta biyu bayan da wannan bayan da yake abubuwan da yake sa a gane a ta tsarin da aka jero in ka ta biyu bayan namiji su da shi ake magana aljannu ya kace ummu to ana da ummu mahaifiyarsa kenan amsa ta fita amin ma Allah gado kanin mata ne yadda ta mutu wata shi ne da yi ɗaya bisa waye ce ba ɗaya bisa hukun ta baɗa a yanzu dillan sabon da muka yi na aka ce ɗaya bisa hukun a ba haka bane ai da ka walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladin wa in kana wa in kana fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u ɗaya bisa hudu aka ce idan suna da ɗa in babu kuma sai ka ci rabi ka gane yawwa ci gaba ai da aka ce kawai da kuma mu alwaladu mun lissafa cewa namiji da mace walad na kace ba bintin ba ko ibn inda aka ce waladu mace ko namiji kawai wallahu a'lam na'am alaikum assalam haka haka ai da an zo yanzu a tabul gurub shine amfanin karatun mu zuwa ya zasu da farilla kaga an ce ba da zai ci farilla ko sannan zai wa uba zai ci da farilla kaka ma tana ci ko amma idan ɗa yana nan ya kare ta ka fahimta yawwa ito da haka ba shi da iskali a ciki yanzu masu gado ga shi nan da ɗa da uba kamar haka kace ko yawa ta da uwa da kafa da mata shi ne ayi duk mata za a ba da wani uba yi uwa kuma wani uba ce ɗa kuma zai kwaje rago duka shi kenan ai an yi hadari wancan ɗan ya kare kamar baka ce da kaka ba ko kaka uwar ta kuma na nan Din lissafin gaba ɗaya za a yi, amma da an zo ta kan za a fara. a ce mata tana da wani oba a ka fahimta da kyau ba yadda ake yi ba wai zuwa ake an ce wani oba a sai a kuma buga a ce wani oba ba ba haka ake yi ba lamba ce za a ɗauka wadda takwas za ta shiga shida za ta shiga ɗaya za ta shiga ko biyu sai a yi LPM a nemo LPM ɗin misali zan ba ka yanzu ka ga yanzu idan ka zo ka ce kaka tana da wani overshin wace lamba ce takwas za ta shiga kuma shida za ta shige ta ba tare da an samu raguwa ba 24 24 24 ka fahimta da jogo yawa to idan ka zo sai ka ce takwas nawa ce a cikin ashirin da hudu uku ɗaya da hamsin to sai a ɗauke uku a cikin ashirin da hudu an ɗauke uku saura nawa saura ashirin da ɗaya sannan za a sami one over six shida nawa ce a cikin ashirin da hudu ba hudu ba don ka ce da hudu a ce ashirin da ɗaya saura nawa saura sha bakwai shi sha bakwai shi wannan ɗan da ya rage shi a baki raguwar misali ba ne ma yanzu ga mai girma don su zalone in zo kake kai kaje ka zame da kuɗi farasin haka eh cikin ashirin da hudu sau eh kaji ko? ta saba ita ma ce ai wata ran Najeriya larai ko mun gaba zai zai kai mana farkaka a nan sai tunda su a aikata suke ka gane bari muka je kan sai a za allo sai a gwada ko na mutum sai ka ɗebo wanda zaka kace ta kawo shi sai kawai a baka misali shikenan ni na yi jiyo shi ke muku praktika Allah ya dadar da mu har wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da gobin sa madaukaka yanzu ma ba da lokaci ya kure ba amma ya kure ka ga shi ne zuwa muna da lokaci muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da gobin ta madaukaka Allah ya kowa biya wa kowa bukatun da alkai kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ta yalwata mana muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da gobin ta madaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da zaku kawo kanmu Allah ka ba mu masu tausaya mana muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya marasa lafiya biya da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suka yi sana'a suka dogara da fa'ina ciwon Allah ka gane su suna rufa Allah da sunaye da kyawawa da tsofin sa madaukaka ƴaƴanmu da kuma ƴan uwanmu da suke kan wata hanya wanda ba daidai ba Allah ka dade su hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع الباقي يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم